صلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا ابي القاسم مصطفى محمد وعلى ال الطيبين الطاهرين المعصومين سما بقيه الله في الارض صاحب العصر والزمان اللهم له فداء ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا صلى الله عليه واله عبده ورسوله سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي yan wa musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh to da na zo na naga an yi wani shiri kamar na yin tafsiri duk da yau ran laraba ne amma dai ta faɗo ranar jaje saboda haka jajen za mu yi sha uku da sha hudu da sha biyar insha Allah ga wannan wata za su zama ranakun jaje na shahadar sai nisa al'alami sai da fatima ta zahara salamullahi alaiha kuma har wala yau ranar uku ga watan gobe shi ma za mu sake zama domin ranakun shahadanta an yi saɓani a kai a ƙwal daban-daban dangane da yaushe ne ya kasance wa fatinta a ƙwal daban-daban wanda ya sa ainihin shi kansa wannan akwal ɗin shaida ne na yadda al'amarin wafatinta ya kasance rufaffen al'amari don ba a san shi ba ta kamai ne domin ainihin wafatinta ya kasance a rufe ne bizne ta ma a rufe wanda kuma alama ce na ainihin mazulumiya ɗinta wanda har ya zama abin ya rufu sosai al misali ko da waɗansu sun yi magana shazzozi dangane da al'amarin wafatin manzo Allah sallallahu alaihi wa ali to amma akwai mashahurin magana wanda ba wata tantama da dangane da shi cewa ya kasance ranar 28 ne ga watan safa to kuma aka ma shahadar amirul mu'minin a cikin ramadan shi ma akwai wasu akwal amma dai wanda fi shahara wanda aka sani takamaimai shine ainihin ibn marjam ma'anan ne ya aika aikan sa ranar sha tara ne ga watan ramadan kuma cikawan amirul mu'minin ya kasance ainihin 21 ne ga watan ramadan haka kuma wanda kuma ya shahara sosai ba wata tantama shine shahadar imam hussein wanda kowa da kowa ya sani ranar goma ga wata ne saboda ya shahara sosai to amma na sai da zahara saboda yadda ya zama al'amarin a ɓoye ainihin abin da aka yi mata aka rufe sannan kuma aka rufe sha'anin jana'izarta aka rufe bizneta sai ya zama na hatta ma ranakun sai aka sami saɓani amma akwai littafi kadimi wanda ya rubuta cewa wafatinta ya kasance bayan kwana biyar da kaza da yake a larabci akan faɗi yankai ne kafin a faɗi adadi kamar sai a ce isana wa ishirin ko salasa wa salatin ko hamsa wa sittin wa haka sai an faɗi ƙaramin ake faɗin mai yawa sai hamsa wa kaza to amma kaza din nan da yake rubutun da ne sai aka rubuta kege guda hudu da in da wani kege da nun wanda lokacinsu ba su digo ba su wasali a rubutunsu digo da wasali an sa ne daga ba lokacin da ajamawa suka fara shiga musulunci ba su san rubutun larabci ba sai aka fara masu 'yan ɗige-ɗige a bambanta masu kege abin da yake nufi don da kege in aka yi rubutu kege kwara uku yana yin nufin sin da ba sai kuma ain sai kuma wani kege wanda yake nufin ya sai nun wanda kaga yana iya zama saba'in to a lokaci guda kuma ƙegen farko yana iya zama sai a mishi ɗigo biyu a sama maimakon saba'in sai ya koma tis'in saboda haka a rubutun da da saba'in da tis'in duk ɗaya ne sai dai ka fahimta ta wata hanya tana iwa ko mai rubutun ya yi ƙoƙarin ya raba ƙegen kamar ya uku da farko sannan ya ba da tazara ya ɗaya to ka san ba ba shi ba sin ne sannan ƙege so a wurinsu in aka yi ƙegen ya yana ya ɗin nan yana iya zama ya ko ta ko ba ko nun ko sa mai ɗigo uku duk ege kawai ake to kuma da yake yau da kullum kamar yadda mutum ya sani in yana ya, ya saba da rubutun larabci yana karantawa ko da shi ba balarabe ba ne in ya saba da karantawa yau da kullum ba zai bukaci wasali ba ba ya bukatan wasali ba a sa mashi wasali sannan ya karanta saboda ya riga ya san ma'anansa ba sai an sa wasali haka kaka zarika ma kegen ma ɗige-ɗigen ma in ba a yi ba ma duk zai iya karanta da sauri da sauri inda za a kawo maka inda ka ka san alkurani a kawo maka musafin da wanda ba su dugu za ka karanta abin ka lafiya da saboda ka san me kake karanta to haka nan saboda haka wannan ya wannan da yake ya ya akwai wannan ruwaya cewa ainihin bayan kwana saba'in da biyar ne ko tis'in da biyar don haka tun da shi wannan kaman tabbataccen al'amari ne kadimin rubutu ne wanda aka samu daga tushe sai ana amfani da wannan wajen duka biyu a ɗauka haka nan tun aka ce bayan 70 da da biyar ne to ko 95 wafat saboda in aka ce 95 al misali za ka itimalin cewa safar ya cika masana ya yi kwana biyu tun da wafatin maza Allah bayan kwana 28 to sannan ka kawo rabi'ul awwal rabi'ul akhir ka ka sami kwana 60 so in ka shiga cikin jimada al'ula ka ƙara goma kaga ka sami abuwan in ka shiga rabiul aw rabiul ahr jimada in ka shiga cikin jimada in ka ƙara zai iya faɗowa rana ka haka kuma in ka ce 90 ne shi kuma in ka shiga jimada a saniya saboda haka dai ana yi a ranaku daban-daban saboda haka za mu yi a wa'annan saboda kuma kasamtun wata yana iya cika ko yin kusan kuma shi yasa ainihin kuma akan ce to ranar sha uku ne ko sha hudu ko sha biyar wallahu ala ala yin kowace kowace ce ma ranar ta kasance mu yanzu dai za mu yi jaji a waɗannan ranaku masahurai guda hudu da waɗannan ukun da kuma uku ga watan gobe insha Allah to wannan kamar nake cewa wannan saɓani da aka samu a ranar 13 ga watan jimada ula zai kasance itimalan ainihin akan 75 ke a ranar 3 ga wata wanda shi ma an karfafa shi sosai uku ga watan gobe wanda shi ma an karfafa shi sosai an kawo jerin ma ainihin sabanin da aka sassamu dangane da yaushe ne wa fatan sai da bara hazzantuka daban-daban har goma sha takwas na ɗaya aka ce bayan kwana talatin ne da shahadar manzo Allah sallallahu alaihi wa na biyu bayan kwana arba'in da sha da manzo Allah sallallahu alaihi wa in wannan ne zai zama kaga ranar takwas ga watan rabi'u thani ke na uku bayan kwana arba'in da biyar bayan sha da manzo Allah sallallahu alaihi wa kaga zai zama ranar sha uku ga watan rabi'u thani ke na hudu bayan kwana sittin na biyar bayan kwana saba'in na shida bayan kwana saba'in da biyu na bakwai bayan kwana saba'in da biyar wanda shi muke kalbabawa yanzu na takwas bayan kwana 85 duk da shahada daga shahadar manzo Allah ya yanke na tara bayan kwana 90 na goma bayan kwana 95 wato da shahadar manzo Allah in haka ne uku ga watan jimada akhiri wanda shi ma za mu yi insha Allah za mu zauna ranar uku ga watan gobe duk dai na shahadar sai da zaɓa tun da akwai itimalin wannan saba'in ko tis'in ne to wannan a yau kwana hamsin kwana saba'in da biyar ke a kuma ranar uku ga watan gobe zai zama kwana tis'in da biyar ke amma wannan guda uku za mu jera amma na gaba za mu sa kwana ɗaya ne kawai ba shi kun ba uku to sai magana ta goma sha ɗaya bayan shahadar manzan Allah da kwana ɗari kaga ainihin takwas ga watan jimada akhir ke sai kuma na magana na sha biyu bayan shahadar manzan Allah da kwana ɗari da goma sha kaga zama talatin ga watan jimada akhir ke sai na sha uku bayan wata hudu na magana ta sha hudu ta sha hudu kuma cewa ran 21 ga watan rajab da magana ta sha biyar ran 25 ga watan rajab wani kauli na sha shida kenan ranar sha uku ga watan ramadan na magana ta sha bakwai bayan wata shida da sha magana ta ƙarshe bayan wata takwas ita malam wa'annan kalmomi na ƙarshe wanda ya nisanta an samu daga wajen amani sukan ce ba rasuwan sai da fata wata zara ya kasance bayan wata shida suna ya shahara a wajen su haka don haka tun da do wa'annan da akwai ne amma dai wanda ya fi zama ya fi ƙarfi shine bayan kwana hamsin afuwa yana cewa bayan kwana saba'in da biyar ko kuma tisa'in da biyar saboda irin rubutu ishtibahi saboda haka za mu yi amfani da wa'annan kwanuka guda biyu kuma dai kamar yadda kan da faɗi da farko wannan ya nuna kun ga kenan ainihin shahadar sai da zahara ya kasance wani abu wanda yake koyayye saboda wani abu ne da da ainihin ba a so a san shi ba kuma aka rufe shi aka dabaibe shi da ƙarairayi daban-daban cikin ita mazulmuriya ɗin sai da zahara hadda cewa zulmu ɗinta an ɓoye haka shi ma wannan ƙarin zalunci wato a zalunci mutum a kuma icewa ma an zalunce shi na bahaushe yana cewa a daki mutum a hana shi kuka to wannan shi abin da aka yi kenan an yi abin da aka yi kuma aka ce ba a yi ba aka ce ainihin wafati ne ta yi kamar yadda adi wafati ne adi sai dai duk har ama roito cewa manzo Allah ya ga mata cewa ita ce farkon wanda za ta riske shi da cin iyalan gidansa wanda aka ce har ta farin ciki da wannan bayan ya gaya mata zantuka guda biyu na farko ta kuka na biyu sai ta yi daɗe aka tambaye ta ta ce ba ta faɗa ba da dalili ba amma bayan wafati manzara ta ce to nisa ba ta faɗa ba saboda ainihin asirinsa ne amma yanzu tun da ba shi wato asirinsa nan gani da ya faɗi rana ko ya kusa rasuwa saboda haka ba ta faɗa wannan amma da yanzu da ya rasu sai ta faɗi cewa ya gaya mata ne ya kusa rasuwa shi ne ta kuka sai ya ce mata albishirinta ita ce za ta fara riskansa daga cikin iyalan gidansa wannan sai ya sa ta farin ciki saboda tsakaninta da shi babu nisa to me ya faru ya kai ga wafatinta kamar shi ma na manzo Allah shi ma ba a fara shi ma ana cewa ya yi ciwon jinya ne ya rasu sai dai a littafinsu sun rubuta cewa waɗansu mutane ganin ciwo ya dame shi sun ba shi magani ya ce karku karku dora man magani sai suka kama shi suka danne shi suka wasu wasu suka zauna a kafafun wasu suka makwar wajen wasu suka zuba masa ya ce mai kuka bani suka ce magani ya ce guba kuka bani suka ce a magani suka ce ya ce to ku sha suka ce a yana na a sayuwar bukhari in kana da bukata ba wannan magana muke ba amma in kana bukata kana iya duba to kuma sai suka rubuta a sharhinsu cewa shi manzo ala lokacin saboda ciwo ya masa zafi yana magana haka kamar bai san ba cikin hayyacinsa shi yasa ya ce an ba shi guba ne saboda an san al'adam mai ciwo na kin magani kai ka ce shi manzo Allah wani mutum ne adi ya ce ashe ba na hane ko akan kar ku yi man dure ba to kaga manzo Allah kuma ya ce kar a yi masa dure aka dura masa ya kuma ce guba ne to mu manzon mu ne in kai naka manzon ne kai ma to mu na mu na mu manzon wa ma yantiqu anil hawa tunda ya ce guba aka bashi guban aka bashi in naka manzan yanzu ƙwanar hawa yana naka manzan kila yana zautuwa yana rasa hankali mu namu yana da kamilin hankalinsa ba a- Allah ta'ala bai taɓa jarrabtan wani annabi cikin annabawa da rashin hankali ko ya tsufa akan samu annabi ya rasa ido amma ba ya rasa hankali kamar yadda annabi eh, ya- annabi yaqub ya- ya zama har baya gani amma saboda kuka amma bai rasa hankali ba a ra- annabi baya rasa hankali don rashin hankali na ƙasu ne mummunan na ƙasu amma in ya rasa ido ba na ƙasu ba ne ana samun ah, makaho hankalinsa yana nan saboda haka ba- ba- yana iya rasa ido amma tawaya da za ta kai ma ainihin har bai sa abin da yake cewa ba ko yana maganganun da bai san me yake cewa ba to amma ba mamaki ga mutanen da suka ce manzon su an masa sihiri har yana sumbatu yana an su maganganu wanda ba gane ba har ma wai su maganganu miyagu ba ba daɗin ji ba na son faɗa amma dai a littattafansu sun rubuta waɗannan miyagun maganganu suka ce yana aikata kaza lokacin wai bai har su bai- har su ce mishi bai kai kaza bai ce wai bai sani ba. ashe haka yayi wai ashe an mashi sihiri ne wai ya zubilla to sh- saboda haka shi shi shi shi wannan manzon rahama sallallahu alaihi wa alihi, shi ma shahada yayi saboda wannan guban da su waɗannan mutane suka bashi suka ce ma- magani ne, suka ɗora masa da ƙarfi da yaji to ba- sai yasa nan ake ci bayan shahadansa da kwana na to sai shahadan sai da da har shi ma shi kuma sai yafi koyuwa shi wannan ba su waroito wa'annan wa'annan abubuwa ko da ke a wa'ansu wurare ana samun ruwai- an ruwaito alal misali a cikin eh, littattafan da suka ingata da ruwaya ingatacce sun ce halifan farko da ya zo rasuwa ya ce abubuwa uku ya yi burin bai aikata su ba amma ya riga aikata su abubuwa uku kuma ya yi burin ya aikata su amma bai aikata su cikin abubuwan da ya aikata wanda ya burin bai aikata ba na farko ya ce wannan mukami da aka bashi ya karba ya yi burin da bai karba ba na biyu kuma ya yi burin ba a yi hujumi a gidan sai da ba alhali aka ce musu an yi hujumi sai su ce sam ƙarya aka yi to gashi kuma sai ya inganta a wajen su sun ce shi halifan ya ce ya yi burin ba a yi wannan ba amma riga an yi tun da an riga an yi an gama ba za a dawo da ba a yi ba kaga an yi hujumi a gidan ta kenan an yi hujumi a gidan sai da zahara ne kwanaki kaɗan bayan wafatin manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi ainihin a lokacin suna- suna suna son su fito da amirul mu'minin ita kuma ta shiga tsakani sai ce ba za ku shiga man gida ba ba ban yi muku izini akan ku shiga man gida ba to aka zo aka gaya ma su cewa ai sai da zahara ta hana kowa shiga gidanta shi ja- eh, kwamandan su ya ce "Ma- ma- malana wan nisa na romu da mata akan mace za mu fasa suka suka je da ƙarfi suka ɓalla gidan bayan su kafin ɓalla gidan bai yi ba sai da suka cinna ma kofan gidan wuta suka cinna wuta dan suka ɓalla suka shiga suka shiga da- da- da wani wani matokari wan- wanda ya kai rike shi haka to yakan kasance ƙososhi ne sai su- a a- a- a sa a yi shin ka ka tunkuɗa da ƙarfi yakan kama ne baya buɗewa sai an cire tunda ba sun sa ba sun sa abin rufe ba ne tunda da rana tsaka ne ba suna tunanin za a shigo da ta makiya bayan aure din to da ya sai zama su kusoshin sai suka shiga kirjin to kuma da yake ya buga da karfi kuma ya ji motsin mutum ya ƙara bugawa da karfi to a nan da yake kuma tana da ciki wannan bugu a cikinta da kirjinta ya sa ta yi ɓari nan take hata ce ma yarinya ta ana ce mata kubba tana cewa ya kubba adriki ne faƙad asƙatu jani ne ya kubba riske ne sun shirayar da tayina ta yi ɓari a rubutun kuma ya tabbatar rubutun babansa ya ce shi da kansa yake cewa hasken fuskan da ya fito hasken da ya fito daga fuskanta sai da ya sa ya firgita amma sai a ransa ya ce tun da mun fara abin nan mu kai shi zuwa ƙarshe saboda aka yi ce sai na koɗe ta da mai har ya ce a ransa ya ce habawa ne za ku iya wannan al'amari ya ce lokacin ya firgita sosai kamar ya tarajuyi amma sai ga cewa bai kamata su fara su kuma ba shi a tsakiya ba su kai ga ƙarshe ba saboda haka sai har ya kai ga wani lokacin da yake yake mare-maren nan shi amirul mumini sai ya fita don amirul mumini ma a wani ruwaya an samu yana cewa wani abu ne ya fi ban takaici a rayuwanka a rayuwar mutum wannan ya ce kaza wannan ya ce kaza wannan ya ce kaza sai amirul mumini ya ce abin da ya fi ban takaici shine kaga ana dokar matarka amma ba za ka iya komai don shi an yi an daki matarsa yana wannan kun ba matar aure ce adiya ba ba just ba ordinary wife ba ce ita ce sai da tunisayar alami yar sayidar ambiya in ka ce sayidar ambiya ka gama ba sai ka ce sayidar bashar don su ambiya sun fi sauran mutane shi kuma ya fi su سيد الخلق أجمعين ita ce aka yi ma wannan aiki kuma amirul mumini yana gani bai iya yi kuma kuma a ruwayansa a ruwa an ruwaito cewa yayin da ya zo wanke ta yana mata wanka da ya tafi daidai yana wanke daidai wajen kirjinta sai aka ga ya tashi ya sanya fuskarsa a cikin bango sai aka je ya yi kuka da ƙarfi wanda murya ya fito da ƙarfi sosai ba wai sharɗe ba wawaye ba a mu irin kuka mai murya ya fito da ƙarfi suka ce masa menene ya ce ashe sun karya mata kashin awaza dun ba ta faɗa ba ba ta faɗa mashi cewa an karya mata kashin awaza ba ta ainihin sai a yayin da yake wanke ta ne ya ji kashin yalo ɗaya sai ba ya tabbatar da cewa an karya mata kashin awaza ta to wannan bai kare nan ba duk da ta farfado sai da ta taso ta duba ta gaba ta ga mai gidanta ba ta ce ta tambaye su ina ibn ami aina ibn ami suka ce mata ai an fita da shi don an yi fita da yayin da ya fita ya ce donakun fulan la ya fotar naku ga wani nan donakun ibn abi talib la ya fotar naku don shi yayin da yake mari shi amirul mumin ya fita sai lura ya fita sai ce musu shi kuma ya ci gaba da marin sai ce ga ali nan kar ku bari ya tsire muku suka tare shi haka nan aka sa masa igiya kamar yadda zo a ruwaya wanda mu'awiya mai ya rubuta ma amirul takarda yana rubuta cewa ainihin aka sa maka ragama kamar raƙumi aka jawo ka kirere shi kuma amirul mumin ya bashi amsa yana nan a najil balaga ta sanu za mu karanta ya bashi amsa ya ce yadda ka ce an sa man igiya a wuya aka ja kamar ragama a wuya rakumi haka ne amma kai ka so kai suka ne sai kai yabo baka sani kasantuwan an sa mini igiya an jawo ne ya nuna haƙƙi na aka karba ka so kai suka amma sai kai yabo ba tare da ka sani to da ta farfaɗo ta ce aina ibn ami aka ce an fita da shi ta bi su tana koko kyale man dan amina ku kyale man dan amina to a tana biye da su kuma jini na zuba don ta yi bai to ba su akan hanya suka duk da haka nan dai ya ce ku tsare ku tsare yar muhammadu kar ku bata ta biyo aka tsare ta take tsaruwa in suka ce to ai ta ki ta tsaya ya ce ku buge ta to suka daddake ta da kuben takobi ba da kaifin takobi takobi na cikin kube suka rike daidai wajen um, ka- kan ba marikin ba suka dinga koda mata har suka yi mata ji- jina-jina ta ci gaba da binsu har ya zuwa masallaci ainihin a yayin da su- suke jaye da shi suna kokarin ya karɓi baya tana ce ku sakan man ɗan amina ku sakan man ɗan amina bayan akwai wanda akwai wani wanda ainihin aka ce dun- wanda ya- ya yake rike da igiya kakkaura ya dunga jibga mata to a lokacin sai ta ce ba zan kasance na gaza taguwan salihu ba 'yar taguwan salihu domin yayin da aka kashe wannan taguwa ɗin 'yarta domin ita taguwan salihu kamar da aka sani ta zo da ciki ta haihu ya zama sa- shi ya sa masu ke samun nono to da suka s- kashe taguwan ita 'yar tagu- 'yar taguwan ta yi- ta ta yi ruri haso ta yi nan ta yi ruri ta yi nan ta yi ruri sai allah ta'ala ya saukar ma mutanen mutanen da azaba ya halaka su sai ta ce to ni ba zan gaza in yar taguwa za ta yi kuka ya zuwa ga ubangiji ya halaka mutane ni ba zan gaza ta ku gane fa yar yar taguwa raƙuma kenan da hausa muna cewa taguwa Ba- to ban san me ake ce ma dan karamin dun a na hausa da hausa dan karamin sani ana ce masa maraki dan karamin raƙumi da da- da larabci fasil fasil- fasil ake ce masa ban san da da hausa yayin ba zai rasu na ba mu a wauta raƙuma bane masu raƙuma zai kasance suna da sunansa to in yar taguwa za ta yi kuka za ka ta kuka an kashe mahaifiyarta wajen Allah ta'ala sai Allah ta'ala ya ɗauki fansa in Fatima ta Zahra ta ɗaga hannu ita ta ko ta koka ya zuwa ga Allah mai kake tsammani sai ko ta ɗaga hannu da rufin addu'a fara addu'an take da waya bata kammala ba ka- tana buɗe baki sai aka ji gari na ƙasa na motsi sai Amirul Mu'minin ya ce ma Salman je ka ce ma yar manzan Allah ta zama rahama ga al'ummar nan kamar yadda babanta ya kasance domin in ta yi addu'an za a halaka al'ummar nan sannan sai salman ya zo ya ce amir bin ya ce maki ki zara- ki zama rahama ga- ga al'umma al'ummar nan kamar yadda baban ke kasance rahama in ba ka ba za a halaka al'ummar nan sai ta ce to saboda bin umarnin amirul mu'minin na fasa sannan ta dawo gida to nan ta yi ta jinya kuma ba ba- ba gaya masa me ya faru da ita ne ba ta gaya masa cewa kashin auren ta ya karya haka nan sai da zahara ta zauna tana jinya do'yan nan kwanakin da ma kai ce da ma jinyan ciwo ne kawai a'a da bakin cikin da aka zuba mata wanda ita ce mai faɗi a wayansu baitocin waƙe nata tana cewa an zuba mini masa- masibu wanda da yinnai aka zuba ma da kuma sun koma da rani wayannan kwanaki duk duk sai da zahara tana ko tuna fa manzan manzan Allah babanta ya rasu ana kukan rasuwan manzan manzan Allah suna koke-koke suka ji harguwa a masallaci wai an naɗa halifa ana murna ga gawan babansu ba ba ba bizni ana ana tsakiyar mu manzan Allah wanka su kuma suna suna karɓan mu baya to da wanne za a ji sannan bayan nan bai ishe su ba Ba- ba ba abin da ya dame su da batun wa- wa- jana'izar manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi. don haka ne ma shi ma jana'izar manzo Allah zaka ga sun duk sun yi sabani akan abin wannan mun daidai gwargwado mun dan faɗa a lokacin tuna wafatin manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi. don haka ne suke cewa ba a yi masa sallah ba jam'i wai kowa ya ji yayi ne daidai daidai ba wanda ya ba a yi masa jam'i don su kansu ce an yi a cewa ne ne ne ma yaushe aka yi wa kuma ya limanci don haka sai aka ce ba a yi ba amma an yi kuma an yi limanci amma wanda suka damu da manzo Allah suka yi bayan nan sai da zahara mirmu ne ya ɗora ta akan jaki ya ɗauki hassan da husaini suka suka- suna biye suka kewaya unguwannin madina bayan isha suna gaya masu ta- sai in sun je sai ita ta yi magana da mutane don al'adar mutane suka ɗan tattaru bayan isha suna ɗan tattaunawa kafin dare ya ɗan yi kuma kowa ya tafi gida ya kwanta to sai ta yi magana da su ta ce kun manta ne da alkawarin da kuka ɗauka a ranar gadar kun manta ne da abinda manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi yace man kuntu maulahu fa hadha ali kun manta da mubayan da kuka mun kun san kaza kun san kaza sai ce wallahi da kika ga mana duk duk duk duk hankalin ku na ku ga wannan mun kun bayar da muka iya wannan mutum mun riga mun mika masa hannun mu bayan da dai tun wannan magana tun rasul manzo Allah kika faɗa da ainihin da- da damun bai abin da kika ce shi ne ba mu an shi ta ce ai abin da dan amina ya shi ne daidai zai bar jana'izan manzan Allah ne ya je yana maganar shugabanci to sai su ji haka nan suka kewaya wannan shi ma yana cikin abin da mu'awaya ya rubuta ma amirul mu'minin a wannan takarda yana cewa ka ɗora yar manzan Allah a jaki ka kawai gari kana neman go- go- goyon baya ya zama baka sami goyon bayan kowa ba sai mutum wai shi yana masa goni ne amma haka ne Ab- haka ne abin da ya faru ke in dai goyon baya ne yake mai da mutum shugaba to amirul mu'mini ne bai sami goyon bayan ba kaga bai zama shugaba ba ke in majority ne suke kada mutum ƙuri'a ya zama shugaba to shi ba shugaba ba ne amma in ka yi imani da allah da manzansa shi amirul mu'mini shine shugabanka in ka yi imani da allah da manzansa to manzan rahama ya ce alastu aula bil mu'minina min anfusihim qalu bala qalu ala man kuntu maulahu fa hadha aliyyun maulahu Haka in ka in ka in- in ka imani da Allah ka yi imani da Muhammad manzan Allah ne to Ali ne ke biye bi- bayan manzan Allah abinda za ka yi manzan Allah shi za ka yi masa bayan manzo ne amma idan majority ne in zaɓa ake ba a zaɓe shi ba in majority ne lai majority ba su zaɓe shi majority ma dai ba su son shi tun manzan Allah yana dare kuma dama ba su son shi shi ma manzan Allah ba sun so shi ba ne ko kuna tsammanin majority ne suka zaɓi manzan Allah Allah ta'ala ya sallada manzan manzansa ne a kansu ba don suna so to Allah ta'ala bai sallada amirul mu'minin a kansu don ba su so ko ba su so ba sai ya kyale su su su yi abin da suka so su bayyana abin da suka so yasa abin da ya faru ya faru saboda an riga an yanke musu huz- an- hanzari sako ya riga ya isa ba su iya hana manzo Allah isar da sako ba sai da ya gama isarwa har dora masa magani da suka yi sai da ƙarshe ya gama ya gama isar da saƙonsa da lokacin da yake ƙoƙarin ya isar da saƙon ne ba bai kammala ba Allah ta'ala ba zai kyale a rusa wannan saƙon ba to haka kuma aka kyale su suka abin da suka yi don wayansu ana gaya musu an yi wannan abu sukan mamakin to ya aka yi ya aka yi sama bata haɗe da ƙasa ba eh to ya san bata da yaɗuwa da ƙasa amma shikenan in ta alkalam da ba mu yanzu mu da Allah ta'ala ya intikama da ya tashi da da duniyar ta ƙare amma Allah yana gwada mutane su mutane ba su gane wannan hikimin to ya aka yi hakan ya aka yi hakan ya faru aka yi ma yar manzo Allah wannan ita ce sai da sun sa'il alimin yar biya ya halitta amma aka mata haka nan kuma Allah ya kyale to ana gwada mutane ne ake an yi gwada mutane ne haka Allah ya so gwaji ne bayan nan ta zo ta ta yi zaman makoki wato bayan ga shi ta- ta- ga jajen ga halin da ake ciki ga kuma abin da aka yi ma mai gidanta haƙƙinsa an kwace ga kuma abin abin da aka yi masa kuma ga shi ba su ba su- ba su manta da wafatin manzan rahama don haka takan je kabarin manzan Allah ce ta kuka duk wa'annan kwanaki ta sarrafa su ne a zuwa kukan wafatin manzan Allah har ma suka ce wai kukan ya dame su kuka dare da rana suka ce a lalalle su su su su kukan ya ishe su haka da dai mun musu kuka ne don haka ne ma har sai ya gina mata gidan kuka sukan yi wannan eh, suna ce masu su eh, baitul haza'in gidan gidan bakan ciki A- a- ban san ko har yanzu akan yi shi ba amma tun a da sukan yi haka nan kuma ya zama zaunan nan abu su su- akan yi gidan bakin ciki ko a kafa rumfa kamar yar yar yar amirul mu'minin ita ma ya- yar yar yar imam hussein ka abuwa yar imam hussein da aka kashe mai gidanta dan imam hassan ta kafa tanti a kabarinsa bayan wafatinsa ka an kashe shi bayan wafatinsa ta kafa tanti a kabarinsa a baki ta shekara guda cewa tana kokensa hannun ta ce to na biya akan yi ɗaɗi rumfa musamman a kukan mutuwa sai aka yi mata gi- ya gera mata gida wanda ba mai rai ma'ana ustad bayan rufin gini da ƙasa ba, ya mata rumfa nesa da su dun zun su huta da kukan sai ta kukanta to kuma tare da wannan tana jinya ga bakin ciki a- a- a zuciya ga karayan kashin awaza ga kuma eh, abin da ya biyo bayan sarayar da jariri wanda manzo Allah ya san tana da ciki har ya sama jaririn suna Muhsin an sami Hassan da Hussein da Muhsin amma ba a ba Muhsin daman ra- rayuwa a doron ƙasa ba shi an kashe shi tun tun yana ciki an sarayar da shi tun kafin a hura masa amma manzo Allah ya san tana da ciki har ya ya sa ma jariri kuma daga nan ne ma aka samu cewa yana da kyau a sa ma jariri suna ma tun kafin a haife shi ma'ana ce an haifi namiji ne kaza in mace ce kaza kafin ma a haihuwa to haka nan wayannan kwanaki na bakan ciki suka zo masai da ba don haka karancinsu ma kamar eh, eh, rage ne ga- ga ga ƙarin bakin ciki gare ta tunda in sun yawaita ma za su eh, ba ba ba kuma za su ƙara mata ba sai bakin ciki haka ma kazalika ma ko da sun tsawo don haka ma amirul mu'minin ya zama abin tausayi don shi kuma ya zauna da wannan bakin ciki har sh- ƙarin shekara talatin don an ga wani lokaci bayan da ya yi furfura a gemunsa kuma adatan mutane suka yi furfura sukan ɗan- sukan tura shi sai aka ce amirul mu'minin ba ka yi turi ba ba ka tura gemunka ba masa sai ya ce to turi ai alama ce ta kamar kamar wani abu ne na kamar ado mu kuma muna cikin muna cikin jaje ne muna cikin kukan mutuwa ne muna wa muna muna sai ce mun muna jaje ne yaushe kuma za a tsaya muna tura gemu wala Allah yana nufin ja- tu- tun bayan wafatin manzo Allah su jaje suke kuma wannan furfura bai zo masa ba sai da ya kusanci sittin kaga duk shekarun nan shi shi amirul mu'minin yana cikin jaje ne wala Allah kuma har wala yau da kuma ainihin ko da lokaci zai tuna da abubuwan da ya faru bayan wafatin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da abin da ya faru da sayyida Rahab ba ka tayi haddar mutum cewa ga abin da ya sami sayyida Rahab yana yana wannan jaje har ya bar duniya mazulumiyan sai da zahara da nisa yanzu muke ma- muna maganar tamkar wani abu bako saboda bako ne ga mafi ga jin mafi yawan mutane sai dai wani lokaci mukan so mu tabbatar ma mutane da da hujjoji don akwai a littattafansu laban al'ajibi ne kan zama irin wannan sai kaga akwai a littattafansu na kiyaye ni lokacin farkon karantawa na da wannan na sha mamaki kwarai da gaske har na ɗau ina da littafin na na tarihi na ɗabari mai mujalladi ashirin sai na ɗauko wani mujalladi wanda yake da nasaba da wannan na ga wannan kalma Na- ina a tsaye haka na ɗauko daga labaran na buɗe aka ce wannan mutumin ya zo ƙofar gidan nan ya ce ko ku fito daga gidan nan ko kuma in cinna wuta in ƙona gidan da duk wanda ke ciki aka ce masa akwai 'yar manzan Allah fa ƙala wa in ya ce ko da ita ba to wannan kalma ƙala wa in sai da na tsane shuru na daɗe ban motsa ba da na gani ƙala wa in ko da ita ba yare ko sai ce ku kawo min kirari aka kawo koyi cinna wuta kuma suka san da gaske ne lalle yana da gaske shi zai kona gidan da duk wanda ke ciki ko ku fito ku mi baya a ko in kona gidan nan da duk wanda ke ciki aka ce masa akwai yar manzan Allah fa yace ko da ita ba wato ma- ma'ana har da ita zan kona ya ku cinna wuta kuma suka san da gaske ne ya cinna wuta kyaure ya kama yadda shi kyaure ya ciki da suka aka suka suka fito aka ce ibnu Zu- ibnu zubair ba ba ibnu zubair Ab- zubair din kansa zubair bin awam shine kadai ya dau ya zaro takobi yace ku yi kansa suka yi kansa suka suka danne shi suka kwace takobin suka sara akan dutse suka fita da shi sannan shi kuma ya kutsa cikin wannan ɗaki to shi kenan sai ga shi tabari in mutum yana da yana sha'awar ya karanta tabari ya kawo rawayo shi kuma tabari ba kawai sunni bane lalle baya son amirul mu'mini yana so yana yana so ka amirul mu'mini sosai baya goyon ba makiyin ali ne to amma a cikin littattafan wani mutane sai ku ce wai wai a dabari duk da sun sun- suna itimadi akan dabari a kan rubuce-rubucen su babban malamin su suna ce dabari ya ce ka dabari amma a wannan sai suka ce dabari ya tasirantu da da- da ra'ayoyin shi'a ya rubuta wa'yansu abubuwa wanda yake ba ba ba- ba hak- a- a- min hazan sai ba ba su kawo amma amma ba ra'ayin shi'a bane shi ba shi'i bane abin da ya faru ne tarihi ne tarihi ba yana nufin ba ka son abu sai ka ce bai faru ba abinda wani suke cewa ke su abinda ba su san ce wai bai yi bai ba ba haka aka yi don ba ka son manzo Allah ba sai ka ce Allah bai aiko manzo Allah ba don ba ka son Ali ba sai ka ce manzo Allah bai nada Ali ba don kana son wanda ya kashe sayyida Zahra ba sai ka ce ba shi ya kashe ta ba don ba ka son makashin Hussein ba sai ka ce ba kashe shi aka yi ba tarihi ne yanzu da wani zai ce mana shi imam hussein ya rayu ne lafiya lau ya rasu lafiya lau yana cikin tafiya sai je wani wadin karbala sai ciwo ya kama shi sai ya rasu za a ci mashi mai kake ba za a ci ba haka ba ne ya za ka murgu wannan ga abin ne ba da wani zai ce mana sai da zahara ta yi ta yi ciwo ne ta rasu za mu ce masa ba haka ba ne tarihi ne ya rubuta an kashe ta ne domin kana son makashinta ba sai ka ce ba kashe ta akai kuma cikin mun- mun mun karanta a cikin nahaj- sharhin nahaj- eh, im- nahajul balaga ibn abdul hadid sai ya kawo shi ma sunni ne ya kawo ruwayoyi kun bai tab- ba yana kawo ruwayan shi a bane ruwayoyin ahlus sunna ya kawo ya kawo sai ya ce bayan ya kawo abin da suka yi masa ila zahara sai ya ce wannan abu daban al'ajabi da suka yi mata wannan abu bai kamata su yi mata haka nan ba kamata ya yi su girmama ta su darajta ta wato su ba su batun amirul mu'minin ba suna batun shi amirul mu'minin kam shi ba batun nasa shi sahabi ne kamar kowane sahabi amma sahabi a wurinsu ma yana da daraja ai, ko amma shi Ali- shi ali bai da wannan darajarsa hatta na sahabi hatta zagin sahabai da suke cewa ana zagin sahabai ana zagin ali duk mulkin banu umayya har suka kare gaba ɗaya sai an zaki ala a mumbari an tsine masa a mumbari amma ba sa cewa komai dangane da wannan to shi ma ba sahabi ba ne hassan da husaini ba sahabai ba ne kuma a cikin zage-zagen su na kan mumbari suna haɗawa bayan sun- sun tsine ma ali suna tsine ma hassan da husaini kuma suka haɗa da sai da ba duk gaba ɗaya su tsine wanda wanda kawai ba su da ƙarfin hannun su tsine ma annabi ne kawai amma abin da suke nufi kenan don don don don hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wanda ya zagi Ali ne ya zaga wanda ya zage ni ya zagi Allah ba su da ƙarfin halin su hau mumbari ne su tsinewa annabi su tsinewa Allah ta'ala ba su da ba su ba su da ƙarfin halin wannan ne amma shi yasa suka koma suka yi akan amirul mu'minin da sai da zahara da 'ya'yanta to a littattafansu ne su suka yi sai sai ce wai wai abin nan da suka yi abin abin da wannan abin da suka yi ba haka ya kamata yi ba kamata su girmama ta amma kuma dai abin da suka yi mata kenan sai kuma ya kare ya kare da magana cewa wani Allah akwai wani abin da suka hango ne wanda ba mu sani yasa suka yi wannan aiki an lokacin na na karanta na ce haba ibn abul hadid ai su sun faɗi abin da suka hango sun faɗi dalili bayan ɗayan su na farkon sa yana cewa ba yadda zan iya da shi matukan yar manzo Allah tana tana tare da shi ɗayan kuma yace akan mace za mu tashi mu muna jina muna gani abin ya fice a hannu muna fa garin Madina kuma ga ansar sun fara zuwa suna tattaro a gidan in suka yawaita za su fitar da mu su kwace al'amarin su ba a yi sama da tun yanzu mu je da sauri ya ce to ai ba isa su mace ce ni zan yi gaba da wanda su mata ya tsara in wani kwamandan ya zo sai ka kawo min reinforcement sai ya gaba ya fara aikin kafin a kawo reinforcement to ai su sun faɗa sun ce suna jin tsoro ne suna jin tsoron suna madina ne in jama'a suka tattaru suka ce haƙƙi na amirul mu'minin ne ali bin abi talib ba za su iya sai a fi ƙarfin saboda haka gara sai abin da gaggawa tun ba kansu yi sakanci saboda haka ne ma suke ganin lokacin da suka fara aikin suka ga da kuma ta tsaya tsakani ta hana su shiga su kuma suka ce to ba ta isa ba in mutum ya fara ido ya rufe komai zai iya shi da kansa ya rubuta yake cewa shi yayin da zai mare sai da rana sai da ya ji tsoro saboda hasken da ya fito daga fuskanta amma sai ga cewa to tun da dai na fara mai yin a yi a ƙare mana har ƙarshe kuma cikin ruwayoyi imam hassan ya ce ma mugira bin shu'uba ya ce kai kuma mugira bin shu'uba cin abin da ya ce masa kai kama da mahaifiyarmu ranar da ranar ce yau mu da ranar da suka kutsa wannan gidan wanda yake nufin su a gaban 'ya'yanta aka yi wannan a gaban saida zainab tana 'yan shekara shida a lokacin da kuma yayyinta hassan da hussein a gaban su aka yi haka saida zainab ita ta ruwaito hudu ban fadak don ta bi mahaifiyarta a daidai wani lokaci mukan karanta huduban fadakiya wal Allah da yake huduban fadakiya na da ɗan tsawo za mu karanta insha Allah gobe da jibi daidai lokaci mukan karanta fadakiya fadakiya na da ɗan tsawo kuma na san cewa ko mun karanta ɗin ban san ko yan yan uwa na birnin kabir da suka saba mana ta gomashin kawo hudu ba ɗin ko bana sun bugo ba akan samu sun buga fadakiya a rarraba mu mutane in mutum ma bai sami bugagge ba in ya zo da littattafai da yawa akwai inda fadakiya take littattafan ruwari daban-daban in ma kana da abin nan tablet ko ipad ko kwamfuta kana iya zuwa da fadakiyanka a ciki amma dai za mu yi ƙoƙarin makaranta da sauri ba kamar karatu najul balaga ba wanda yake ainihin inda za mu mishi wannan don da mufradat din na da tsauri mufradat kalmomin da ta yi amfani da su suna da tsauri bai gaza kalmomin amirul mu'minin ba sai dai ita ba ta da su da yawa ne amma da a ce sai da zara ta yi tsawari da an samu hudubobi kamar najul balaga amma na ta kaɗan ne amma ka karanta ba su gaza a wajen balaga da hikima irin na amirul mu'minin za mu insha Allah gobe za mu karanta fadakiya ɗaya in ba mu kammala ba kuma sai mu kammala jibi insha Allah yanzu kuma bayan magarba da isha za mu mata ya sara kafin addu'a da da tashi insha Allah wa sallallahu ala muhammadin wa alihi tayyibin at-tahirin